العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والسلسلة الباكية لا زالت الراكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المختوم وحتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس أجواس قلوب الأقباء فريد داري على الإطلاق هاتم الهتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري إلا شيخ إبراهيم مصدق نسأل الله بأن يجعلنا من أهل السلاد بجاه رسول الله يو أشرين hudu ko ga watan bakwai dubu biyu da sha takwas miladiya ta nabi isa alaihi salatu wasalam yau za mu ci gaba da karatu a cikin ahadari insha Allah Allah ya karba Allah ya isar da sakon kuma ya ba mu amfani albarka manzo Allah bismillah muna cikin sallah ko auqatu salati na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wannan lokaci mun ka ba fita wajen ja
قال رحمه الله تعالى ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب وبعد طلوع الفجر إلا الورد للنائم عنه وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد نعم ولا تصلي النافلة bayan sallan nafila ba da salatu subi bayan sallan asba ilar tifa'i shamsi har zuwa rana ta daga wannan masaban malikiya ba ma yi amma za ka ga wahabiyawa suna yi kuma muna da hadisi akan haka na hannun da za mu same shi wa ba da salatul asri ba in nafila bayan sallar asar ila salatul maghribi har zuwa sallar maghriba wa ba da dulul fajri bayan hudowan alfijir ma ba a yin nafila illa da sai dai wurdi lin na'imi anhu ga wanda ya yi bacci bai yi ba can baya jiya ko jiya ne wallazi ji alakum laila wannan hala wallazi ji alakum laila wannan hala hilfatan liman arada an yi zakkara aw arada shukura to wannan shine dalili wallazi ji alakum laila wannan hala hilfa Allah shine wanda ya canza muku dare cikin rana aikin da ba ku yi cikin dare ba kuma da shi da rana wannan shi ne illal wuyar da linna'imi anhu da daddare wuridin da kake yi na nafila ba ka iya yi ba to bayan sallan asuba za ka iya yin kara'insa ma rana ne za ka iya yin kara'insa wallazi ji alakum laila wannan ha'ama hilfatan yawa mai wannan ya koma kujeran wannan liman arada an yazkur aw arada shukura wanda julusul imam juma'atul minbari shi ma wannan malikanci ba sa yin nafila lokacin da liman yake kan huduba yake kan mimbari amma wahabiyawa suna yi su kuma akan fahimtan akwai wani sunan shi sunansa wani mabukaci ne manzala sallallahu alaihi wasallama sulaikul gadafani sulaikul gadafani wani sahabi ne na manzo Allah amma ya zo wajen mazalla mabukaci ba shi da sutura yana neman taimako yanda hadisin zai warware maka musamman in ka duba cikin musnad na Ahmad bin Hanbali zaka ga abin da mazalla ya nuna to da mazalla yana cikin huduba sai ce sulaiku kai nafila mazalla yana huduba sulaiku kai nafila sai ce ban yi ba ya rasulullahi ce tashi kai nafila da ya tashi nafila mazalla yana sallah to isharan da manzalla yake yi a dube shi a taimake shi halin da yake ciki saboda ja'a bi saubin rassa tufansa babu to da ya idar da nafila a cikin ahmad sai ce afatu saddiquna alaihi ba za ku yi masa sadaka ba to wani sai jefa masa sura sai manzo Allah ce ban ce ka jefa masa ba cewa na yi ka bashi sadaka wannan shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai yana hudu ba yayi magana a kansa to amma ai natijar ta fito afa tusaddiquna alaihi afala tusaddiquna alaihi ba za ku bashi sadaka ba kaga ya tashi to su hajiyawa sai suka dauka cewa yin nafila a lokacin jaizi ne kun fahimta to sunan shi sulaiku al-gadafani na'am wa yana julusul imami alal minbari ba a yin nafila lokacin da liman ya hau kan minbari yana hudu ba wa ba'da juma'ati ba a yin nafila bayan juma'a hatta ya khuruj min al-masjid sai an fita daga masallaci shi kuma wannan abin da yasa ba a yin nafila bayan juma'a saboda kar ka jefa shakku ne a zuciyar mutane a ce ka sake sallah ne baka yi da sallar liman ba to wannan tunanin a yanke saboda kar a jefa wahamu a cikin zuciyar mutane shine dalili wallahu alam na'am البيان na'am الأوقات التي فيها ينهى عن النافلة مم.
كما ذكره المصلي mm.
ويشهد لها هذه الأوقات.
ahadis أولا قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن عباسة حين استخبره mm.
صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة mm.
حتى تطلع الشمس مم.
وترتفع mm.
إنها تطلع بين قيد- قرني.
قيدي شيطان mm. وحينئذ يسجد لها الكفار لها الكفار mm.
أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال mm.
لا صلاة بعد صلاة العصر mm. حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس بخاري حديث ابن عمر- البخاري ومسلم mm.
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما mm.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال mm.
لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر mm.
رواه أبو داود وأحمد والترمذي وغيره mm.
غير أنه يجوز لمن نام من حزبه أو ورده الذي تا- الذي اعتاده من الليل أن يصليه ما بينه وبين الطلوع نعم وأول الإثبات نعم لحديث أبي سعيد الخدري نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم من نام عن ورده أو نسيه فليصليه إذا ذكره وإذا استيقظ mm.
رواه أبو داود والترمذي واللفظ له mm.
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال mm.
نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه أحمد ومسلم وأربعة نعم آه الأوقات البيان الأوقات لوقتية التي فيها ينهى عن النافلة وأن أكي عن النافلة أشكي هي ما ذكره المصنف شيني وأن ما يتعلي هي ما جانا أكي ويشهد لها هذه الأحاديث wannan hadisan za su shaida maka cewa eh abin da ya faɗan duk haka ne Ƙara- wanda ya nemi ma faidul gaffari shi ma zai sami ƙarin bayani faidul gaffari yana da ko da ke akwai fika amma dai wayannan din da za su fito a ciki na'am qala alayhi salatu wassalam li umaru bin Abs- abasata hina istahbarahu lokacin da ya nemi ya bashi labari salli salata subhi kai salla sallan asba summa aqsir an salati ka takaita sallan hatta tatla'a ko ash-shamsu eh, summa aqsir an salati ka hatta ta la shamsu wa tartafiya ka jinkirta ga barin sallah kuma hatta ta la shamsu sai rana ta hudu kar kai sallah bayan sallar asuba kenan hatta tartafiya shamsu sai rana ta hudu shine ake cewa kidarur dulur rumhi a cikin malikanci fa ina ta tulu baina karnai shaytan domin rana in lokacin da ake nafila rana tana hudu wato tana fitowa ne baina karnai shaytan kuma a lokacin ubadul shamsu suke mata sujada to saboda haka ba a son shi yasa ko sallan gawa ne ana jinkirtawa ba za a yi sallah daga hudowar rana ba saboda kar ya yi daidai ana sallan lokacin da zai a jinkirta kaɗan ka gidar dole rufi an gane ko wa yana jin yasir lahal faru a wannan lokacin ne kafirai suke mata sujada ahmad ko muslim sun rawaito wa nabi sayyid al-khudri abu sayyid al-khudri ya faɗa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce la salata ba'da salatal asr ba a yin sallah bayan sallar asr hatta ta garubu shams sai rana ta faɗi shi ma ko sallan gawa ne in aka zo lokacin da rana za ta faɗi ba a yi ana barin ranar ta faɗi bai kawo shi a nan ɗin ba amma a sallan jana'iza zai nuna maka a gaba nake gani saboda shi ma lokacin kufaru suna sujudi wa rana lokacin faɗawanta amma tana faɗawa sai a yi yawa amma kafin ta fada tana kokarin fada wannan ana tsayawa saboda kiyayewa ne hatta wala salata ba da salatul fajr ba a sallah bayan sallan alfijir hatta ta tsale shams sai rana ta fito kamar tsawon goron mashi bukhari da muslim sarauto hadisi bin umara anna rasul sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce la salata ba da dulul fajr illa raka'atai alfajr ba a salla bayan dulul fajr bayan hudon alfajr illa raka'atan alfajr wannan manzo Allah yake cewa raka'atan alfajr min ar-ragaib aw ko afdal min ad-dunya ma fiha salla ce margubiya wanda kuma tafi duniya da abin da ke ciki Abu Dawud da Tirmidhi da Ahmad Ahmad da Abu Abu Dawud da Ahmad da Tirmidhi wa gairihim غير أنه يجوز لمن نام عن من حزبه ga mutumin da yake karanta auradi a hizbu littattafan da ake karanta a hazaf kenan ko a wurdi ko wurdi da ake ja na carbi haka allazi a ta da min al-layli wanda mutum yake yi ya saba yi da daddare an yi salliyahu ma bainahu ko haka ne ko eh wanda wurin da mutum yake cikin dare ko hizban da yake karanta a cikin dare to shikenan zai canza shi an yi salliyahu ma bainahu wa bainat tulu'il awwal al-isfari ko nawafil layli ana kira su auradun askarun layli to shi ma za ka yi shi ne wajen tulu'il awwal al-isfari fatsin nan za ka yi amfani da shi na asfa wani hadisi abi sa'id al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man nama an wirji wanda ya bacci bai gama auradinsa ba aw nasiyahu ko kuma ya manci auradin falisalli ya sadar da shi idza zakarahu lokacin da ya tuna wai zan sai kaza ko lokacin da ya tashi a baccin falisalli anan ya sadar da shi ma'ana ya yi shi mun sallah ne ya sallah in wuridi ne wuri shi yasa ya ce falisalli ya sadar da shi ba wai dole sai sallah ba balle ce ya yi masa sallah in sallah ne an ce sallah gashi sallan ake nufi aka faɗa nan amma na ittisali na sadarwa ne abu dauda wa tirmizi wa lafazin lahu wa hadisu mar bin al-hattaji anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace man nama in hizbi min al-layl wanda aikin daren sa bai karasa ba wannan dun aikin da yanda ake nufi ana nufin nawafilul hayr ba farilla ba nawafilul hayr eh shine dalilan karanta kun bayin Allah wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka manzo Allah kenan shi manzo Allah shine aka sanya masa wannan mu kuma kanu qalilan min al-layli ma yahjauna bil asari hum yastaghfiruna shine mujahada kenan yana mutum shi kuma zai kai ga biyan bukata cikin abubuwa yana sharafa al-mu'min ya muhu bil layli mu'min yana samun daukaka ne cikin tsayuwan dare saboda bayan sallar isha'i da awa daya idan kana salati manzo Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima gulika wal khatimi لما سبق ناصر الحق الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر مدار العظيم yanzu ɗayan nan a rana Allah zai maka goma ne don karfe goma na dare ne in kai ɗaya Allah zai maka ishirin ne ai annanka saboda guri ne na faraga ai an ce waja'alna laylan libasan satira li uyubikum an yi shi ne waqtu istirahatikum lokacin hutun ku ya kace a tunda zaka nemi akwai abin da ya kamata ka nema a wajen Allah bari ka tashi ka ƙi yin baccin ka tsaya to ni kuma bari maka abin da sai an yanka maka eh Allah ce muke mu aw an shay'in minhu fa qara'ahu ma bayna salatil fajr shine dalilin da yasa lazimin wazifa ana yin takadimin lazimi na dare ya fi lazimin da safe saboda ninkin ladan ne ninkin ladan bayan sallar isha'i da awa ɗaya bayan sallar isha'i da karanta hizbi biyar hizbi biyar ko na ganin za karanta shi awa ɗaya tartilan ko to dama bayan sa to a wani lokacin an fara ninka aikin ladan dare saboda haka ake son lazimi wanda ke karanta tsarikan tijaniya ya yi takadimin lazimi fi hini cikin daren to ya fi ka yi shi da safen lada saboda in za ka samu lada ɗari biyu ne da rana to da za ka samu ɗari hudu ne insha Allah فقرأه ما بين صلاة الفجر متين كرنت كان صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة الأذار كتب له كأنما قرأه من الليل لا ربط مسا كما يا كرنت cikin dare ne aikin dare ne mantuwa ko wani abu ya ja ka baka yi sai da rana to za a mayar maka da ladan sa na dare eh wannan kuma ya shiga cikin waɗansu abuwa shi ma dai za buɗe shi kaman yanda abun yake shi ma a nan kamar yadda na faɗa yawan ladan aikin daren kamar mutumin da ya tafi ya yi tafiya ne ya yi tafiya ƙasar ta kama shi a tafiya to da ya tafiya ai yana cikin ƙasar ne to yana dawowa sai la'asar ta kama shi a hanya sai bai la'asar din ba amma yana gurin da la'asar ta kama kan har la'asar ta fita baka zo gurin da zaka sauke kasarunka ba sai ka dawo gida don ka dawo gida da magariba amin da isha'i cikin dare la'asar ne rana ta faɗi maka baka zo misali kana hanya baka zo gurin da kilomita 75 tsakaninsa da garinka wajen da ka wajen da abin yake tare da kai wajen da ka sauke kasarunka ba kilomita 72 ne domin mil 48 ne to mil 48 an ka buga shi mil daya yana ba da kilomita mil biyu kai yana ba da kilomita uku ne mil biyu yana ba da kilomita uku ne don ka duba in ka buga 48 ko na ga 70 da wani abu za ka samu eh ko 72 nake zato haka na ka samu ka buga saboda mu samu ta hakiki kar mu ji a kokonto to in ka same shi to shi zai baka to a nan gurin kaga ka wuce gurin rana ta faɗi ba kai la'asar ba ka fito daga kano misali to rana ta faɗi ka shiga kara'i kenan ba daruri ba saboda ka in ka dawo gida in ka tashi da kai sallar la'asar tunda ka dawo gida ba za ka yi sallar la'asar a raka hudu ba ne raka biyu ne eh raka biyu ne ai wahalar nan an ɗauke maka mis nawa a na ce kayi lissafi ne to bar tambayan ka tukunna kun gane abin da ke nufi to kana dawowa to sallan da baka yi ba to za ka yi shi saba'in eh za ka yi shi ne a za ka rama ta ne a safariyatun ba za ka tun da ka dawo gida to za ka rama sallah baka yi azar da la'asar ma misali wancan suna cikin rahusa kuma ka dawo gida na biyu din ne ba to haka ne to kana dawowa gida to da ka yi shi a raka'a biyu ne a zahar raka'a biyu al'asar raka'a biyu ya kai magariban ka isha'i kuma ya ka cika to shi yasa a nan hizbin ka na dare za a mayar maka a yanzu wallahu alam bismillah wa fi muwaffai malikin وفي مالك أن ابن شهاب قال وخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام قال الحافظ ابن عبد البر هذا يدل على أن الأمر بالإنصات وقطع الصلاة عند خطبة نعم ليس برأي كذلك سنة حج بها ابن شهاب رحمه الله لأنه خبر عن علم علمه لا عن رأي انتهى له بل هو سنته وعمل مستفيد به زمان عمر bin al-khattab da gairi radiyallahu anhu to kaga wannan da yake basu kawo wannan hadisin sulaikum ba ma to kuma rashin kawo su hadisin a lokacin ba dole bane ya zo musu tunda shi sayyidina Malik bin Anas yayi ima yayi amfani ne da malaman da ya samu daga cikin sahabban manzo Allah yace ya gamu da wadansu sahabban manzo Allah ma wanda ilimin su baya cikin irin abin da yake wannan baya cikin abin da shi yake kai bai ma tagana su ba bai tagana su ba balle ya ce shi yasa da ya muwatsa haruna rashidi sai zo ya ce to muwatsa din aje a rataya shi a ɗakin ƙaba a rataya a ɗakin ƙaba in aka rataya a ɗakin ƙaba zai sa doka daga ƙur'ani sai muwatsa shi za a yi amfani da shi a duniya malik bin anas sai ya ce karka yi domin akwai sabon manzo Allah da ban gamu da su ba suna nan kuma suna da ilimi a tare da su shine waɗansu wawaye suke cewa har jafar ya ce da yana nan sai ya yi wa malik bulala eh saboda korowa da iskanci to yanzu kuma sun haɗu eh sun haɗu sai ya bulala a can eh to ka wannan dalilin da yasa ake tarai da maliku kin eh sai suka ɗauka to kaga kuma yayi adalci su kuma gaba ki mafi yawa an ɗauke su sponsor ne aiki ake ba su ake ba su kuɗi shi kuma da aka zo aka ce za a sa domin daga alkur'ani a duniya sai muwatta malik eh sai muwatta malik su ne yace zai sa ya zamo doka duk musulunci sai ya faɗi shi ta akwai sahabban da ban gamu da su ban karba abin da yake wajen su wanda suka zo shi ga Annabi Muhammad kaga an gama adalci kama har yanzu zagin maliku ake yi wahabiyawa saboda kuma abin da yasa suke zage shi asalin abin sonsa da annabi muhammadu eh saboda ba tafiya takalmi sai suka ce wa ya sa shi ya ja mutane bala'i eh saboda abubuwan da yake gallazawa akan manzon Allah shi bai yarda ɗarfatan ta taba annabi ba sai ba zai ba to wannan abubuwan shi yasa sai ga in aka bi ta nashi to ra'ayinsu ba zai tabbata ba to da malamin su ya fara fada da shi akan shigan Jafarul Mansur suka yi hira da Sayyidina Maliku a gaban manzo Allah a cikin masallaci sai Jafaru ya daga murya ya ce la tarfu aswatukum fawqa sautin nabi kad madaha Allahu qauman alladhina yaghudduna asharun inda rasulillahi wa damma Allahu qauman الذين يفعلون أسواتهم عند رسول الله أكثرهم لا يقلون وكما أن تهبط أعمالهم وأنتم لا تشعرون لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون yace kana ganin manzo Allah ya rasu ne jimali kai ke faɗa wa Jabir al-Mansur shine kuma Amirul Mu'minin sai yace to hurmatuhu fi hayatihi hurmatuhu ba'da wafati ka hurmatuhu fi hayatihi alfarman da yake da shi yanzu yadda yake raye yake da shi ma yanzu ma haka ne kuma ya haka ne inda ba haka bane me yasa ba za a auri matansa ba an yi rasu ya ce ya rasu saboda haka za a auri matansa to ba wanda ya isa kaga alfarmansa ya a wannan lokacin kaman alfarmansa ne yana raye to shine sai ce to ya zan yi in ziyarci manzo Allah sai ce in fuskanci manzo Allah ne in yi addu'a ko in juya masa baya in kalli ɗakin Kaaba in ji Ja'far mansur sai ta ka fuskanci manzo Allah shine tsanin ka shine tsanin babanka annabi Adamu zuwa wajen Allah ba ɗakin Kaaba ba sai Ibn Taymiyyah ya ce wannan magana ƙarya ne to wannan shine farkon gurin da suka samu kowa yake diran Malik yake diran Maliku cewa ai wannan magana ba ta inganta ba kaza kaza wannan abin da Dan Taymiyyah faɗa kenan shine duk wani bawa habi sai ya dauki Maliku magare ce illa andaru sai na jiran a cikinsu wannan duk wanda ka je yana taka maliku da wa'annan ara din ya dauka kuma wannan shine asali na fitar da irin illan ne ku gane ko da kun ji to ga gurin da ga dalilai saboda imamu shafi'i ya ce an kawo maliku doki daga khurasana amma bai hau ba sai ya ce me yasa baka hau ba ya ce kasar da manzo Allah ya taka da kafarsa hau kan dokin daga da kofatan kafa ya ce ba zan iya ba ba zan iya ba sannan kuma da rikici ya haɗa su da maliku da jafar ɗin jafaru ya yi masa bulala ai ya masa bulala ana yawo da shi ana mar bulala akan mas'ala ya yi mas'alan da ya amsa maliku sai ga shi kuma mas'alan ba ta yi ba ya faɗi na shi sai aka kamo shi aka masa bulala ana yawo da shi a madina ana mar bulala ya ce man arafa ni fa kada arafa ni wa man lam ya arafa ni fa ana maliku bin anas amma in aka mar bulala sai ce Allah na yafe masa saboda jininsa ya dan jikan Abdullahi bin Abbas ya ce to baya son jinin annabi a tada shi ranar tashin kiyama ya ce yana neman wani sakamako a wajen shi ya yafe masa to ka ji irin wayin na abubuwan to su ne asalin manyan da zuwa ganin aka gaka to ai za yi ta yafe wa sharifai da sauransu kenan shi yasa suka ce ba sharifai duk irin wayin abubuwan suka kokkore saboda maliku kuma ya tabbatar da su to ya za a yi masa illa wannan shi ne Allah yake yi sai ga muwadda masu dauke shi hira ne kawai yanzu suna ta kokarin sai sun kawar da ita ne ba za su iya ba kuma Allah ya riga karba kuma ba kafin muwadda an hada waɗansu littattafan domin a ibn shahab zuhuri shi fara hada ya hada hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malamin maliku ne to amma kaga ba za a ce maka sunan littafin kaza kuma a same shi ba to amma ga nan wadda malik din shi ya tabbata a duniya kuma shekara dubu ɗaya da ɗari hudu kenan eh da ɗari uku da wani abu domin eh dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu kenan wadda malik to kaga kuwa ya Allah ya kaza ko kuma duk duniya ka shiga akwai Allah ya kaza saboda haka kuma an shirye da shi saboda haka Allah ya karba sannan kuma idan mutum ya zagi manzo Allah Malik bin Anas ina kawo ku irin wayannan ne saboda za ku yi karo da waɗansu mas'aloli wahajiyawa suna da wayo in sun ji karatu na za su janye karatun ba su fara ba to kuma zan faɗa saboda a ci a dinga kiyayewa maliku bin anasi ya me akan zagi manzo Allah idan mutum ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san ko ya tuba sai an kashe shi a masaban malikiya amma duk sauran masaban za a masa afwa amma a malikanci ko ya tuba sai an kashe shi saboda ya zo da ya zo da iskanci in dai taba annabi ne ko ka tuba sai an kashe ka eh wannan a malikanci haka to kaga ya akwai ƙarshen rike annabi Muhammadu kowa da irin nasa amma sauran da iya abin na aftar da kai a masar in aka zo aka ce an taɓa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alƙalai hudu ne shafi hanafi hambali malikiya wayannan ukun su za su fara yin hukuncin su tukunna maliku shine na ƙarshe malikiya shine na ƙarshe kan yazo kuwa in aka zo kai ko mutum zai tafi lahira wannan shine Allah ya taimake mu wa fi muwatta malikin anna ibnu shahab az-zuhri ibnu shahab ba zuhri ba wannan almajin maliku kenan ibnu shahab eh yace fa wuruj al-imam fitar liman zuwa ga sallah ya kadau salata ya yanke sallah ma'ana in ya zo ya hau kan minbari ya yanke sallah wa kalamuhu farkon a'udhu billahi wa assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma ya ƙarawar kalama saboda man sallayo mal juma'ati fa kallaga wa man laga la juma'ati lahu wanda yayi magana liman ya khatubu yawmal juma'ati man salla yawmal juma'ati wal imam ya khatubu fa kallaga wanda yayi magana liman yana huduba ranar juma'a yayi lagau wa man laga la juma'ati lahu wanda yayi lagau lagau ko shine magana in kai magana babu juma'a babu juma'a cikakke ne ko a'a an datse maka lada an zubar to rashin magana ka shine sai ce to kaga wa hurujul imam ya qadawu salata wa kalamu ya qadawu kalam cewa assalamu alaikum to kowa ya shiru an gane ba magana sai ke cewa wannan ya kawo cikin wada wa qala hadith ibn abdul barri wannan shine mai tanhid shi wannan da ba masabin malikiya yake ba ma daga baya ne dawo malikanci shi ne ya yi wa muwaɗa sharhan muwaɗa yana da sifili ashirin eh na da shi da tamhid da me da ne al-istiab ko al-istiskar sharhan duk sharhan muwaɗa ne eh akwai ɗaya sifili ashirin na jin na da guda ɗaya ma ciki atamin ne ba yawa shine yake faɗa yake cewa to ya dullu ala annal amra al insati wannan magana ne shiru wa qada'i salati da yanke sallah inda hudubatul juma'ati lokacin da ake huduban juma'a laysa da ra'ayi ba ra'ayi bane kaga yana mai da martani ne ga wanda suka ce ra'ayi ne an gane wa inahu sunnatun sun kaga ne sunna ne itajjaha ibn shahadin ibn shahab ya ya kafa dalili la'annahu habaran an ilimin ya kawo labari ne daga ilimin alimahu wanda ya san shi la an ra'ayin ijtihadahu ba kan ra'ayin da ya ijtihadin sa ba bar wa sunnatun sunna ne wa amalul mustafiz bihi da aikin mustafizul mutane da yawa mutane da yawa sun yi aiki da shi saboda ka ilimi yawa ba ijtihadin sa bane saboda haka suka samu mutanen Madina suke yi ka gane bihi zamana umar bin khattabi zamanin sai na umaru ba a yin magana ana hudu ba ba a yin ba a yin sallah ana hudu ba to kaga wannan wa gairihi da wadan sai na umaru radiyallahu anhu Allah ya da su wannan shine sharhan zarqani alama tamali shi kuma sifili hudu ne wanda ya kawo wannan na ودليل عدم التنقل بعد صلاة الجمعة نعم ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته رواه الجماعة نعم ولفظ مسلم فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته مم.
وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصرف بعد الفراغ بعد الفراغ من صلاة الجمعة نعم قال الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا تجر في الأرض وكان أبو هريرة إذا صلى بالناس الجمعة صح صاح بهذه الآية مم.
فيتبادر الناس الباب بابا رواه ابن منذر أما قضاء الفوائد فواجب متى ما ذكرها في أي وقت مم.
كان مم.
قوله عليه الصلاة والسلام مم.
نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك بخاري ومسلم ودليل عدم التنفل بعد صلاة الجمعة دليل النافلة بعد صلاة الجمعة فده حديث ابن عمر سوى الحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من زال كان يصلي بعد الجمعة من زال إن صلى بعد الجمعة بعد صلاة الجمعة ركعتين ركعة بيو في بيتي أسكن جدنسا راو الجماعة باي أما صلاتي سوى ذاك أكحانا maganar da azun na faɗa wa lafzul muslim lafazin muslim muslim kuma shi kuma da ya rawaito fa kana la yusalli ba'da al-jum'ati baya yin nafila bayan juma'a hatta yin sarifa sai ya juya fa yusalli raka'ataini sai ya salla raka'a biyu fi baiti a cikin gidansa wa hadha wannan yadullu ala anna sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kana yin sarihu ba'da al-faragi min salati al-jum'ati manzo Allah yana idan sallah yana jiyawa ne ya koma gida haka wayannan hadisan suka turo saboda haka maliku akan sa yake dama kowa in ya rike dalilansa kowa sai ya rike ga yaya ne in wanda suka ce sai su kawo nasu wannan kuma ga dalilanmu saboda haka kar a ga namu kauyanci ne kullum ana raina mu ne saboda mun dade eh ana ga ana raina iyayen mu ne saboda sabon abu yana da dadin karba eh wannan shine an gaji da wancan da yanzu wani zai zo ya canza wata siffan sallah sai a bi shi eh saboda an gaji da wancan na tsofaffin ya sa liman hamajan Allah ya masa rama yana hudubarsa hudubarsa mimbariya ne ya gaba aka ce aka ramuka lawu ya kamata a canza huduba ai saboda yan zamani sun zo da waɗansu hudubobi daban duk ta ai yanzu abin da nake faɗa a cikin huduban ne ban ga kun fara bi ba balle in canza muku wani a kawo abin da ba iya bane kuma a ƙara wani ce da na ga kun bi abin da nake faɗa a wannan huduban sai in canza muku wani kuma kaga haka ne sannan lokacin da Sama'il Idris da Abdulaziz Yusuf da Inuwa Ali Allah ya masa rahama suka je wajen liman akan cewa ya daina addu'a a masallaci da muna mai albarka saka je wajen Malam Abdullahi Alƙalin Shandam akan cewa ya kamata a sa liman ya daina addu'a bayan sallan farilla aka je aka samu Malam Abdullahi Alƙalin Shandam a zaure yana karantarwa aka gaya masa wannan sai ya shugaba ya ce to bari muku tambaya daya a kadarta ni ne ne sallah mutum ne ya sallah bayan ya yi sallah ya ce assalamu alaikum sai waiwa ya ce dukan hukunci uban ku ya ce me hukunci na me hukuncin sallah ya ce to ya da mutum ya ce salati goma ga annabi ne ya taba sallah idan zu- juyawa ya yi kunduma muku a ma bai taba sallah ba to ya salati goma ga annabi zai taba sallah in ban da jahilci wannan abin da yake faruwa kenan eh saboda haka kowane abu yana buƙatuwa mutum ya san abu kuma a rike point ga abu kuma ga abu ne fili dama as-salatu ne dukhul salati wa khuruj minha shigan sallah niyya na shiga fita assalamu alaikum abin da kai a baya kuma bai shafi sallah ba to yanzu kuma an ce kai salati goma ga annabi bayan sallah ma ka fita daga ka- ka- sallar ka fita yi ba ka zama dan bidiya ka fita daga musulunci duk hukunci ɗaya na ƙarya duka Allah ya kiyaye saboda wayannan ku dinga kiyaye su kaga dalilin maliku kenan sannan kuma Allah ya ce idan ku dace salatu idan kuka idan da sallah fantashiru fil ardi ku tashi ku fita ku je ku nemo arziki fantashiru fil ardi ko eh me Allah ya ce suratul juma'a ne ko wabtagu min fadlillah to yan kasuwa su koma kasuwanci kenan wafta gumin fadalla a ji a nema fadalan Allah kuma a kasuwa eh wannan wasu za su kama dalili da wannan kai karka yi addu'a ba ba nan- nan ba shi ne ake nufi ba idza faragata fansaqu ila rabbika fargafa an an san ai sai an yi addu'a a fita to wannan ana nufin karka tsaya kai nafila ne akan wannan aka kafa wannan dalilin sannan kuma kar mutum ya kafa dalili da cewa idan fa idan kulitin salatu ban tashiru fil ardi ku tashi a zamanin manzo Allah ana gane cewa an gidar da sallah ne da zikiri zikiri ake yi shi ake ganewa an gidar da sallah idan mutum ya duba cikin littafin kashful gumma an jami'al umma zai ga wannan hadisa so wayannan duk gaba ɗaya suna nan yanzu wani masallaci ne zaka ji an yi sai dai mu ne ba za ka zama mahaukatan mu za su yi mahaukatan mu zakirai za su yi zikiri in aka yi sallama saboda sun fara jin wannan amma da ba a yi sosai amma zikirin shine alaman an gida ko fi zamanin rasulullah Allah taimake mu wa kana abu huraira idza salla bin nas juma'ata idan mutum ya sallar juma'a saha bi hadhihi al-aya sai ayi sai sai a sanar da shi da wannan ayan fa laita badar nas al-baba shikenan kaman kaman an yi ishara an sallami kowa kenan sai kowa kuma ya fita sai kofa ibn munzir ya kawo cikin targhib wa tarhib kenan wa malaka ba'ul fawaiti amma ka ja wannan ko wa ma qada'ul fawaiti amma rama tsirarren sallah fa wajibun wajibi ne mata ma zakaraha duk lokacin da mutum ya tuna tafiya yi wakacin a kowane lokaci kana ya kasance da kauli alaihi salatu wassalamu saboda fadin manzo Allah man nasiya salata wanda ya mance da sallah fa yusalliha ya sallace ta idan zakara idan ya tuna ta la kafaratu laha illa zalika ba yi da wani kafara sai haka bukhari da muslim suratu na'am faslun fi shuruti salat قال الشيخ رحمه الله تعالى شروط الصلاة طهارة الحدث وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة.
نعم mun gama da aukatun salat kenan ko? Faslun shurudun salati, sharaɗan sallah, shurudun salati sharaɗan sallah na haratul hadasi, tsarki na kari, wato shine bauli, fitsari ana kiransa kari, wata haratul habasi da tsarki na dauda, min albadani na jiki ne, wasu saubi ko tufawa makani ko guri, wasu sutar al'aurati da sutar al'aura. mutum ya yi sallah al'aurarsa yana sitarce wannan adam ba za ka samu ba sai gaba idan mutane sun tafi kogi wanka misali sai sun cire kayansu irin na ƙauye matsalan sai ruwa ya tafi da kayan ko wani ya saci lokacin sallan azahar ya yi kuma su tsirara ya za su yi sallan ya za su yi sallan a nan ba za ka samu ba amma a gaba akwai hukuncin to hukuncin yadda za a yi za a yi sallan ɗaiɗaiku ne ko kuma za a yi sallan jam'i sai aka ce to shi kenan kaga jahili wani ma ba zai tunanin sallan ba saboda sallah ɗaiɗaiku in kuka yi a kujeranku ya yi a tsararan za ku kalli alƙibla suka ce a za a ɗan kaucewa alƙibla isi ya akwai ganye da za ka ɗaura a gabanka a babu fili ne kawai kuma sallar lokacin ta yi saboda sallah ba abin da yake kawar da sallah babu shi yasa duk mutumin da ya ce wani abu ya fi sallah fi daga musulunci ima dama kana cikin ayyacinka sallah tana kanka ima dama in ka ga sallah ta fita kanka to baka cikin hayyacinka ne ko kuma bacci to sai ka ce to shikenan yaya zai yi sallah zaka ce su yi sallan gabi na uyunahum sai limanci amma idan su rufe eh saboda duk wanda ya bude ido ya ga al'auran liman sallansa shi kuma ta baci saboda haka duk kowa idan su rufe zai sallah eh liman kowa duk wanda suke da liman da idan su rufe haka da sallan har ayya salamu alaikum kuma sallan ta yi an gani shi ne suturul aurati kenan wasu kibalin ya masalla ba? eh eh za ka rufe nan ka har ka ido da sallah ai ba Allah ke yi ba zuciya ne ake sa ta yi aiki ba gangan jiki ba in gangan jiki ne kan aiko duk abin da Allah ya ce haramun ne ai zuciya ce ta saka ka nemi me ya sa ka ce haramun ne sai ka taba abin ka gani a yaka take ake ta fama da ita in ba haka ba an halatta mata an halatta ma matarka amma mata wani kake kallo matarka an halatta maka amma na wani kake kallo menene bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce marra imra'atan fa ajjabat falyati imra'atahu fa inna laha mislu ma laha wanda ya ga wata mata ta burge shi to ya koma wajen matarsa abinda wannan matan take da shi matar shi mata da shi an yadda ba yadda ba amma ka duba abin duk an dace komi an dace an ba kowa haƙƙinsa wasu gibalin kiblati da fuskantar alƙibla wa tarkul kalami da barin zance cikin sallah sai dai li islahi salati dan gyaran sallah barin zance cikin sallah sai dai dan gyaran sallah ana ana yin gyar ana magana dan gyaran sallah akan abu guda biyar ne magana biyar ne eh shine na zuliyadaini manzala ne sallah raka biyu sai sallama da ya sallama sai sai manzala sallah alaihi sallama a sai ce a kasartu salatana ya rasulullahi am nasita a kasartu salatana ya rasulullahi am nasita ya rasulullahi sallah sallan nan a mai ta kasaru ne ko kamance sai manzala ya ce ba daya magana nawa biyu sai shi kuma zulidin sai ce labudda akwai ɗaya nawa sai matsalata mai sabai har sadaka zulidai ne nawa sai sabai suka ce na'am nawa ta wannan maganganu guda biyar ba sa bata sallah magana biyar a cikin sallah ba sa bata sallah amma a zamanin yanzu yan jeka na iya sai sun yi goma sha tara sai suna ganin kuma a matsayin ɗaya ne an gane suna ganin a matsayin ɗaya ne to haka abubuwan yake to a ilmance ne ake ganewa wa tarkul af'ali kasiratun dan aiki kaɗan a cikin sallah ba ce maka komai ba ko ka matsa ko ka gyara wani abu haka a sallah wanda ba zai ɗauki hankali ba ba ce maka komai ba amma kai da yawa a cikin sharaɗi ya ɓata sallah na'am البيان نعم يعني أن هذه الأمور الستة هي شروط الصلاة ولا تتم الصلاة دونها وشواهدها هذه وشواهدها هذه طهارة الحدث الأكبر والأصغر بالغسل والوضوء أو التيمم بدل عنهما عند الموجب وذلك من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون قال عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور رواه مسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مسلم والترمذي ثالثا السعيد الطيب وضوء المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليمسه بشرته وطهارة الخبث هي إزالة الحدث كالبول والعازلة عن بدن وثوب ومكان المصلي بالماء المطلق مع الذكر والقدرة وفي الثياب قال تعالى وثيابك فطهر قالت خولة بنت يسار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيد فيه قال لها فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه رواه أحمد وأبو داود وفي البدن قال عليه الصلاة والسلام تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب عذاب القبر منه رواه نعم البيان يعني أن هذه الأمور الستة وأن الأمر أبو شدة هي شروط الصلاة سنة شرط صلى ولا تتم الصلاة دونها صلى باتا إن كانتوا دوتنسون وإن وشواهدها shahidan da za su kafa maka wannan dalilan taharatul hadasi tsarkin kari al'akbari wal asgari bauli ko bayan gida ko janaba bil gusli da wanka wal wudu'i da alwala au tayammumi ko kuma kai tayammuma ya dauke su gaba ki daya shine isbatu salat ma kan bi rafa al hadasi al asgari wal akbari ko na inna mujibi in wankan ya same ka shine mujibi wa zalika min qawli ta'ala ubangiji ya kawo ya hada ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuwa imani idan kun tun ila salati idan kun tashi za ku yi sallah faksiru wujuhakum wanke fuskokin ku hayi idan ku ila murafiki da hannayen ku zuwa murfakai wa musa uzuru usikum ku shafi kanku wa arjulakum da kafafun ku ila ka'abaini zuwa idan sawu wa in kuntum junuban idan janaba ce ta same ku faɗa haru ku yi sarki wa in kuntum marda in kuma rashin lafiya ne ya same ku au ala safarin ko kuna cikin tafiya wani abu ya same ku au ja ahadun minkum min al-ga'idi ko bayan gida ya samu mutum aw la masumunin sa ko kuma kun kwanta da matan ku falan tajidu ma ba ku samu ruwa ba fata yamma sa'idan tayyiban ku yi taimama da ƙasa yana da tsarki famsahu bi wujuhikum ku shafan fuskan ku wa aydikum da hannayen ku min daga ƙasar ma yuridu Allahu li ja'ala alaikum min harajin Allah ba san ya dora muku wani abu da ba za ku iya ba walakin sai dai yuridu li tahirkum ubangiji yana nufin ya tsarkake ku wa yutimma ni'matu alaikum ya cika masa ya cika muku ni'iman da ya muku la'allakum tashkurun ko za ku ce kun gode mun gode Allah wa qala alaihi salatu wassalam manzo Allah ya ce la tuqbalu salat bighairi tahurin Allah ba karban sallah ba tsarki muslim ya rawaito sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa julat lil ardu masjidan wa tahura kasa an sa mun tana ta duk ko ina kasa a waje na masallaci ne wa tahuran kuma kasan yana da tsarki duk gurin da ka gani kai sallah muslim da tirmidhi su rawaito a sayyid daibun manzo Allah ya ce guri mai tsarki wudu'un musulmin guri ne da musulmi zai yi alola wai lamitin ma in bai samu ruwa ba ashar sinina ko da shekara goma ne to ya dinga buga kasa yana taimama in dai ba ruwa fai za waje da hu ranar da ya samu ruwan fali ya masu hu basharatahu to ya yi amfani da ruwa ma'ana ya fita daga sunan taimama ya yi amfani da ruwa shine ruwan ya shafi fatan jikin shi ya ci to abu dauda ko wannan sa'i wa taharatul habasi abin da ake nufi da tsarkin kari ke izaratul hadasi shine gusar da najasa kal bauli bayan kaman bauli wal adrati bayan gida an banani a jikin mutum ne was saubi ko tufa wa makanin ko gurin ko makanin musalli bil ma'i da ruwa al mutlaqi wanda yake mai tsarki ma zikri tare da sani wal qudrati kuma da iko akan haka wa fi siyadi idan kuma yana cikin tufa ƙala ta'ala ubangiji ya ce wasu ya baka fatahir ka wanke tufan da najasa yake jiki suratul mudassir ko qalat hawlatu binti yasarin hawlatu binti yasarin ta ce ya rasulullah ya manzon Allah laysa li illa sawbun wahidun ba ni da wani tufa sai zani daya wa na ahid fi kuma na yin haila da wannan tufan a jikina qala la sai manzon Allah ya ce fa idza tahurati idan kika yi tsarki tafsiri mawdi'ad dammi jinin da ya taba jikin tufan kinki wanki su masalliji ki sallah da wannan tufan ya ishe ki ahmadu da abu dauda sun rawaito wa fil badani a jiki kuma qala alayhi salatu wassalam manzo Allah yace tanazzahu anil bawli ku yi tsarki mai kyau tanazzahu anil bawli ku yi tsarki mai kyau wannan abun wannan wannan abun Allah ya saka wa iyayen an dauke su jahilai kuma su ne malama lokacin da muke yara yadda ake koya mana tsarki yadda ake koya mana tsarki da saboda butan ƙasa ne da ƙasa ake yi ko ƙoƙo ko buta to sai a ce ka ajiye ƙoƙon a can sai ka zo nan ka yi bauli ba yadda za ka yi ka je bauli da butan ka a hannunka a lokacin da muke yara saboda ilimin manyan mu saboda mu kai lafiya amma ne yanzu aksari jajjabe ake yi aksari saboda manzala sallallahu alaihi wasallam shedan yayi alƙawari ya ce wa izzatika wa jalalika ma abraha a gawi ibadaka ma damar arwaha fi ajsadihim shi da ubangiji suka yi fito na fito ya yi rantsuwa tun da ya tsere da annabi adam ya ce to wallahi wannan dai da shi da zuriyarsa na yi rantsuwa da buwayanka da isanka ba zan gushe ba sai na halakar da duk abin da suka fito daga cikin wannan sai Allah ya ce wa izzati wa jalali ma a zala a gafir lahun mani ta gafironi na yi rantsuwa da buwaya na da isuwa na wannan fito na fito tsakanin ubangiji da iblis suka yi ni kuma zan duk wanda ya nemi gafara na zan gafarta masa ka je ka yi a wani kurin kuma yace illa ibadaka min mukhlasi kaman qur'ani kenan zan batar da su sai dai bayan ka salihai wanda suka tsarkake niyya to babu gurin da shedan yake illa mutum mafiya yawa kaman wajen fitsari inda dai sallah idan ka zo yin fitsari saboda shi inna shaida ne da kullufi ibn adam majarar dalli shaida yana shiga jikin mutum duk gurin da jini ke circulation a jikin kai na yawo a gurin to in ka zo fitsari na karshen sai ya dan rike sai ka jajjaba kana ganin ka yi tsarki kana tashi sai saka maka sauran sai ka je kai alola baka da tsarki ka je ka ga ka je kai a kai dungure ka je kai dungure to wannan shi kuma rashin basirarsa idan dai har kai wannan tsarkin kana tashi zai saka maka to su kuma iyayenmu tunda sun karanta wannan sun sani in ka je kai tsarkin kana fitsarin kana tashi shi kuma da yake shashasha ne sai saka maka to ka zo ɗaukar ruwan da za ka yi tsarki in ka je kai tsarkin ka lafiya domin daga tashin ka ne shi zai saka daga tashin ka zai saka shine nataran wa hafadan na tara na hafzan daga yana ta kama ka fiƙihu saboda shi tsarkin tsarki ba zuwa ake a ce yi mu gani ba a karantawa ake a barka kaje ka yi to kwakwalwanka sai ta kai ka kama har wanke dubura wallahi ba kowa iya ba wallahi ba kowa iya wa yastarhi qalilan domin lokacin da kai tsarki na bayan gida za ka yi kaman kana bayan gidan ne kana tsarkin tukunin tsarku amma ba ka wallahi shi ma jajjabe ne jajjabe ne ta kuwa fa aiki ko babu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah anan yake cewa tanazzahu anil bawl fa inna amata azab al qabr minhu ku yi kokari ku kiyaye tsarkin nan domin mafi yawan azaban kabari daga kansa ne saboda manzo Allah ya shiga baki algarkadi sai ga wadansu mutane ana musu azaba sai ce inna sahiba hadha al qabr yu'adhiban wayannan wanda suke cikin wannan kabarin yanzu ana musu azaba yace laysu ashay'in hafifin kabiri ba kan wani abu mai girma bane wannan bai iya tsarki ba ne wannan kuma ma za la yi shibin namima mai zuwa ne ya dan barbada nan ya je can ya dan ƙara ya je can ya dan ƙara da shi aka yi musu an gane saboda haka wannan kaga iyaye musu ne ake Allah ya saka musu alheri amma yanzu an karyata su saboda haka kuma na shan wahala saboda haka ga mutum kuma ka san idan sallan ka na karbuwa to zaka ga munanan abubuwan ka na rabuwa eh idan kana sallah ka ga ɗabi'unka munana ba sa rabuwa to kwalle kake ta yi domin inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wal zikrullahi akbar in dai ka ga domin kowane mutum ba wanda ya san kanshi kamar shi da kansa ya san iskancin da yake ko a ɓoye ko a bayyane ya sani Allah bai bayyana shi ba an rufa mara asiri ana ganin shi kamar mutumin kirki a wani guri amma tsohon dan iska ne a ɓoye ya sani to in ya ga duk abin da yake yi na sabon Allah bai bari ba to sallansa tsalle yake Allah ya kiyaye na
ثانيا وفي المكان روي عن ابي هريره رضي الله عنه قال نعم قام اعرابي فبال في المسجد فقام اليه الناس يقوا به مم.
فقال صلى الله عليه وسلم دعوه مم.
وأريقوا على بوله سجلا من الماء أو ذنوبا من الماء يا هكذا إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مسرين جماعة إلى المسلم ستر الأوراق ستر العورة فلا تصير صلاة مكشوف العورة مع الذكر والقدرة مم.
قال الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا دينكم عند كل مسجد قالت أم سلمة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار مم.
قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها مم.
قالت سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مم.
لا يقبل الله صلاة من حائض مم.
إلا بحمار مم.
رواه أحمد وأبو داود ونحوه نعم وغيرهما مم.
ولحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثوب واحد متوشحا به مم.
رواه البخاري نعم نعم
نعم وفي مكان روي عن أبي هريرة هكذا أن قال أما رجل ونبلا رب قوي يا يا يسال يا من ونبلا رب قوي يا يبولي فبال في المسجد يا يبولي أشكم مسلاتي فقام إليه الناس سمعت أن سكتاش ليك أو به ناس سماكش فقال صلى الله عليه وسلم سمع الله يشي da'u ku bar shi wari ko ala baulihi sajalan min almai ku zuba ruwa mana sajalan min almai au zanuban ko guga daya zanuban in ka sa man rufa ya zama zunubi yawa zanuban guga daya min almai fa inna ma bayismu yassirin wa lan tub'asu mu'assirin an turo an turo mu mu sauƙaƙa ne ba turo mu tsananta ba akwai ina son faɗi sunan sahabin ne na kasa ku نعم ليس من-
to na kasa kama shi aka yi aka daddaure shi ma Eh, yana jiran manzala ya bada wuri manzala ce me ya faru aka ci haifu zare cika ku sake shi mana aka sake shi sai ce "Kai, ka ci abinci kuwa ya ce ka ci abinci ya ce ban ci abinci ba ya rasu lafiya nema abinci a bashi ya rasu lafiya muna zaton da ba mu dama mu yi masa amma ana cewa ya ci abinci wannan wanda ya bauɗi a masallaci ko kuma zai ke da iya samun sabai da yawa wanda kafin su to wannan shi ne dalilin musuluncin sa ai eh jama'atun ilal masjid satar al'aurati satar al'aura fala tasiyu salatul makshut al'aurati bai inganta ba sallar mutumin da yayi sallah tsirara amma a zikiri ya sani wal qudratu kuma da yadda zai ya sha babban magana na faɗa muku baya yawa Allah ta'ala Allah ya ce ya bani adam ya bunu adam hudu zinatukum inda kullu masjidin ku sa sutura kenan a kowane masallaci da ku ji shine ko rike adon ku wa qalat ummu salma ummu salma radiyallahu anha salat rasul salat rasul sallallahu alaihi wasallama ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama asallil mar'ati fi dar'in shin mata tana yin sallah ne fi dar'in a cikin sutura wa khimarin wannan izala da aka ce wa khimarin sai ce wai da jaki sai cire wai digon kan wai kuskure ne wahi mari yace da jaki to ta yi sallah ta yafa jaki aka kira himar jiya malamai ke gaya mai cewa ya ji karatun wannan da ya zo wajen duhun ya kasa fasaranta wallahi sallahi bai iya ba ya ce wallahi wallahi wallahi ya tsallaka na ce to da Allah shi ya dinga ji din yana gaya mu eh saboda ni ba da lokacin da zan ji wancan ballen zan bai da na Jafar eh yace wallahi ba su fasarantu ba yace akwai bakagen da ba su fasarantu ba a cikin abin nan eh ce to ka gani ko eh har suna cewa da su dake maliku asali ma ya tafi dir'in mata da kai sallah cikin sura mai kauri wa khimarin da mayafi وليس عليها إذار باتدا جبتو قال يتي إذا كان الدرع صادقا إن تفن مي إساني يقد إزهور قدميها زي رفي حتى wannan kafanta shine anan ne yake samun hukuncin da aka amincewa mata al-izar ko amin menene wannan jan tufa a ƙasa azzailu yudahiru ma ba'dahu akwai wani hukunci eh azzailu izbal izari eh sake tufanta kasa ya dinga tafiya ja yana jan kasa ya halatta saboda tsarki saboda kaga za ta shiga najasa da shi to amma duk shiganta najasa a nan yana zuwa nan kuma ya tsarkake eh azzailu ya dahiru ma ba'dahu eh wai saboda wai ta kare kanta kar a ga jikinta an yadda ta bi kan fitsari da tufan kuma ta je kuma ta yi sallah ba sai ta wanke ba domin ta bi kan fitsarin nan to nan kuma ba fitsarin to gunda ta shafa ba fitsarin shi kuma ya tsarkake gudan fitsarin duk wannan akan wannan hukuncin Allah ya taimake mu Abu Dawud ya rawaito qala ta ida Aisha radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata min ha'idin Allah baya karɓar sallan mata mai haila ko eh illa bi khimarin ko la yaqbalu la yaqbalu Allahu salata Allah baya karɓar sallah min ha'ili da mata mai haila illa bi khimarin haka ne illa bi khimarin la yaqbalu Allahu salata min ha'ilin Allah baya karɓar sallan mace da take da haila. Tana kaman mubtada ake nan. Yau, illa bi himarin sai ta sa gyale, ta san bayi ba sa yin sallah da mayafi. Saboda sa wannan himar ɗin shi ne ke nuna an ta. kun gane abin da ake nufi eh kun gane ko da yaji yawa baiwa baiwa ba ta sa ba ta lullube kanta ko a wajen sallah ne shi na ke bambancewa wannan ya ce wannan baiwa ce ya ce sallah haka ba komai yawa za ta iya sallah haka amma daga ta balaga illa bihi an gani? na'am abu dauda haka ne? Ahmad da Abu Dauda wani hadisi Jabir radiyallahu anhu annan Nabi sallallahu alaihi wasallam sallah bi sawin wahidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da tufa guda ɗaya mutawashshihan wanda yake da alama bihi akwai alamomi a jikinsa Bukhari da Muslim su rawato ka ja gaba istiqbal qibla istiqbal qibla la tasihhu salatu li ghayriha مع الذكر والقدرة قال تعالى الله تبارك وتعالى قولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسيء الصلاة فإذا قمت إلى الصلاة فأدبر الوضوء ثم استقبل القبلة غير أن العاجز عن استقبالها لخوف أو مرض أو أثر ونحوها سقط عنه الشرط لعجزه كما أن المسافر له أن يتقبل أن يتقبل على ظهر دابته حيثما توجهت به للقبلة ولغيرها إذ شهد صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به وفيه نزلت فأينما تولوا فتم وجه الله وترك الكلام والأعمال الكثيرة لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانشين فأمرنا ونهينا عن الكلام
رواه أحمد والشيخ
قال سا ولحديث سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال حين رأى زوجته أم رومان تتميل تتميل في الصلاة في الصلاة نايفر عائشة رسول كنا الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميل تميل اليهود فإن سكون الأطراف من تمام الصلاة ملحق ملحق ملحق يا بها علوم من الدين غزالي
وحديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا تصلح لا تصلح وفي لفظ لا يحل فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن شنو صلى ومسلم وأبو داود والنسائي ولقوله عليه الصلاة والسلام مم.
واسكنوا في الصلاة ابن ماجه وعمل وعمل وعمل به أهل العلم مع ضعفه في الصلاة آه، للشغلة.
أي عن غيرها مم.
البخاري ومسلم istiqbal al-qibla fuskantar al-qibla la tusiru salatu li ghayriha baya yiwa mutum yayi sallah ba tare da ya fuskanci al-qibla amma az-zikri yana sani wal qudratu da iko akan hakan kuma amma kaga wannan sharadi kenan in wannan sharadin babu shi kenan ya halatta kenan wa qala fawalli wajhaka shatr al-masjid saboda ubangiji ya ce fawalli wajhaka ka fuskantar da fuskan shatr al-masjid shadara gurin da ake ganin shine shine shadara wasu ma kuntum fawallu wujuhakum shadara sai da kuke ku fuska ku wanda hatta da fuskan ku ta gurin wa qala alayhi salatu wassalam manzo Allah ya faɗa fi hadisil musii salata ga mutumin da ya bata sallar sa fa idza qumta ila salati idan ka tashi da ka yi sallah fa azbigil wudu'a ka kyautata alulanka summa taqaddal qiblata ka gyara sallarka saboda mutumin da ya zo ya sallah kace kace dina ga manzo Allah manzo Allah ya ce irji fa salli fa innaka lan tusalli ko ma ka sallah ba ka yi sallah ba ita ya rasu irin yadda na iya kenan manzo Allah ya sake sai ta ke nuna masa ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi Ah, bukhari da muslim gaira an al'ajir an istiqbaliha wanda ba zai iya fuskantar alqibla ba li haufin saboda tsoro aw maradin ko rashin lafiya aw asrin ko wani abu wa nawiya da makamancin su su kida anhu shardu an cire masa wannan sharadin li ajazi saboda gajiyawansa kama annal musafira kamar matafi an lahu an ya taqabbala ala zahari dabbati ko ya fuskan- ya fuskanta yana bayan dabbansa har su ma tawajjaha duk inda ta samar kai kawai ya sallah in dai kwana nan ya Allah yana nan in suka juya hanya ta juya ta baya Allah yana nan kar ka yanke sallah duk inda kuka tafi hanya ta juya haka da haka duk Allah yana nan fa aina ma tawallu fa samma wajhullahi kenan ko Ah, wa li ghairiha is shuhida sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafa shaida ah, ko kuma akwai shaida wanda ya nuna manzo Allah ya salli ala rah- rahilati yana sallah akan dabba dabban da ya hau wa muqbilun min al makkata yana fuskantar makka ila al madina daga daga ah, yana fuskanta muqbilun min al makkata ila al madina daga makka yana fuskantar madina haisu ma tawajjahat bihi ta inda duk ta juya da shi muslim ya rawato wa fi nazalat fa aina ma tawallu fa sama waje walla a ya sauka fa yana mata wallu duk inda kuka juya fa sama waje wallahi ku ambaci Allah sadaqallahu alazim wa tarakal kalaya wa tarkul kalami da barin zance wa amalin kasiratin da barin aiki mai yawa da hadisi zai bin arqam radiyallahu anhu qala kuna nuka din fi salati muna magana a cikin sallah da farkon zamani yukallimu ar-rajulu min nasahibahu daya yana sallah zai dan yi magana da wani a ci gaba da yi a ɗauki ɗan lokaci a ɗan ci gaba da yi ana yi da ana ɗan wata yawa fi salatin a ta nazalat wa kumul lai qanitin Allah ku tsaya Allah ku tsaya qanitina wato kuna kuna jin Allah ku tsaya cikin tsoron Allah fa umirna sai aka hore mu wani hina al kalam aka hana mai magana Ahmad da Sheikhani wa gariyim sun rawaito wani hadisi sai na Abi Bakar Siddiq da hadisi sai na Abubakar hina hina ra'a zaujatahu ummu ruman mahaifiyarsa da aisha kenan lokacin da ya matarsa ummu ruman ta tamayala ce salati tana tana rangwadi ko tana jujjuya tamayala kenan bi salati sai ta rasul sallallahu alaihi wasallam yace lati manzo Allah ya kudu idan kama ahadukum ila salati idan ɗayan ku ya tayi cikin sallah fal yuskin adarafahu ya tsayar da gabansa la tamayyul yahudi kada ya dinga rangwadi kamar rangwadin yahudawa فإن سكون الأطراف من تمام الصلاة في النسوة تكن صلى قبل منك الصلاة يعني تكن تكن صلى إياه علوم الغزالي وحديث معاوية بن حكم السنيني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظل إن هذه الصلاة لا تصلح وأن صلى متعينته وفي لفظ لا يحل فيها شيء من الكلام الناسي bai halatta a yi magana mutane su dinga yi magana a cikin sallah ba domin sallah abin da aka santa inda ma iya tazbihun wata kabiyar wa qira'atul qur'ani tasbihi ne da kabbara da karatun alqur'ani ahmad da muslim da abu dauda da nasa'i surautu wal qawli alayhi salatu wassalam da fadin manzo Allah uskunu fi salati ku samu natsuwa cikin sallah ibn maja wa amala bi ahli ilmi ma ba'di ma abuta ilimi sun yi amfani da shi koda hadisin yana da rauni fa inna fi salatin la shughlan sallah ana samun shuguli waɗansu abubuwa an gairiya akan waninta buhari da muslim kenan sai mu tsaya na shuguli ai akwai abubuwa da suke bijirwa sallah wanda ba sa bata sallah yawa dan kadan yanzu kana sallah da aka iya dan taɓa tafi haka sunan shi shuguli ya shugulu ka an sha'in ko ka dan yi susa haka ko dan sauro ya kama ka dan farmaki ka kai mar duka ba shugulu bane yawa نعم إناني باين فدي من ماشي أو أسر نعم عن غير أن العاجز عن استقبالها لخوف خوف tsoro ya hana ka fuskantar alƙibla ma'ana kana tafiya zai iya ko wani abu au maradin ko rashin lafiya ba za ka iya juyawa ka kalli alƙalan ba au asirin ko wani abu wanda zai tsari akwai wani abu tsari wanda zai iya zuwa maka a cikin irin wannan halin tsari ne amma ba a san abun ba sai in abun ya faɗo eh amin Allah ya taimake mu yan sallah akan dabbar nan za a yi kamar misali yanzu a cikin mota akan wata za Eh, ana yin sallah a cikin mota, ima'a, ana yi a jirgin sama, ima'a, amma malikanci ba su cika yadda, kuma tun da zuba da wannan fatawar ma zai yi.